الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masjid sabilu dakat wanda yake wannan unguwa ta mayar amfan a gari na da magaram a shekara ta 1447 ta hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda ya daidai da shekara ta 2000 da ashirin da shida ta miladiya wanda wannan ita ce haɗuwa ta bari ta tsari na karatu na tafsiri na alkur'ani na wannan shekara na wannan ramadan ɗin wanda yau muna biyu da wata na ramadana bi izinin lahi tabaraka wa ta'ala kenan za mu ci gaba da tafsirin da kusan alhamdulillah wannan tafsirin namu yana da tarihi na silsila na yin tafsiri kusan shekara hudu alhamdulillahi wannan karo shi ne kenan na uku da za mu yi al'amari na tafsiri ko kuma tsarin da muke za mu dinga bi a kan tafsiri shi ne tafsirinmu dai tafsiri ne wanda yake akan manhaji na ahalussunna wal jama'a ta ɓangaren aƙida ta ɓangaren suluki da kuma ɓangaren abin da ya shahi fito tafsirinmu zai mai da hankali akan bayani na hukumce-hukumce na aqida da imani da kuma bayani na hukumce-hukumce na fiƙihu da kuma abin da ya shahi bangare na tarbiyya da akhlaq sannan kuma hallo tafsirinmu zai yi amfani da tsari na bayani na bangaren da ya shahi lugha duk wata kalma wadda za mu iya amfana lugha ta alkur'ani da kuma balaga shi za mu ishara akan haka bi zai la tabaraka ta'ala sannan kuma tafsirinmu insha Allah zai rakaza akan hardin qadaya ilmiya wanda alqur'ani yayi ishara akan su da kuma ishara akan mas'alolin da suke wannan amfana al'umma ko kuma suke da alaka da al'umma a yau in mun wuce bangaren da ya shahi aqida za mu yi ishara a kan shi sannan kuma bangaren abin da ya shahi hukunci na fiƙo za mu yi ishara a kan haka sannan kuma in mun wuce gurin da ke da kwai akhlaq da ɗabi'u da tarbiyya za mu yi ishara abin da ya shahi bangaren sira da tarihi na musulunci insha Allah shi ma dai za mu rakkaza a kan shi bi Allah tabaraka ta'ala masadir umma dai na tafsiri dai nafsun tafsirin alkur'ani da alkur'ani aya in mun gada akwai wata aya tana yin bayani akan ta za mu yi amfani da haka sannan kuma hadisan manzala ta sama sannan kuma maganganu na magabata tun daga sahabbai tabi'ai asba'u tabi'in da al'a'immat a'lam sannan kuma hallo za mu dogara da lugha ta larabci wajen ba da ma'anonin alkur'ani da sauran ilimin muka na addinin musulunci wanda suke ishara akan ma'anonin alkur'ani sannan littattafan da muke dogara akan su wajen tafsiri shine na farko da akwai tafsirin jalalai na al-imam al-muhalla jalaluddin al-muhalla da kuma jalaluddin as-suyuti sannan kuma halo da tafsiri na al-allama ibn kathir rahmatullahi alaihi da kuma tafsiri na تيسير المنان نا السعدي لكما أيسر التفاسير نا أبو بكر الجزائري الجابري سنكما هلو صفوة التفاسير نا الشيخ علي محمد بن علي الصابوني كانوا وانا سوني إن شاء الله تفاسير عند بكي دوغرا أكاس ونلو كتيمنا هتا متي زوا غوث تفاسير mai amfani da su mu ciro maganganu a kansu amma dai wa'annan su ne dai kusan kullum za mu dogara a kan shi insha Allah bi izin Allah tabaraka wa ta'ala a darasin da ya riga ya gabata ko kuma a tafasir inda suka riga suka gabata mun gama hizb amma kenan yanzu za mu shiga insha Allah hizb na suratul jin insha Allah yanda muke yi kenan ta ƙasa ne muke farawa za mu fara da mursalat kun mun ƙare mu ta yi suratul insan da qiyama haka har mu gama wannan hizbin kuma mu shiga wani hizb insha Allah Allah taimaka Allah ta alkhairi kenan surar da za mu tashi a yau ita ce suratul mursalat kafin alaran ba fara karantowa da akwai abin da ake cewa bayyana yadayi sura wanda daga cikin tsarin tafsirinmu he mun kaddama tafsirin sura ijmaliyyan an yi bayani akan me sura take bayani akan shikanin labarai da abin da sura ta kumsa to kana he mu shiga cikin sura wanda wannan tsari ne wanda yana da kyau a bangaren tafsirin alqur'ani wannan sura suratul mursalat sura ce makkiya an sabko ta ne kenan kafin hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tana da ayoyi guda 50 kusan da ake cewa sahur umman zalla ta sama ya kasance gama sahur umman zalla ta sama da ta da sallah kamar daidai gurgudan karanta aya 50 ka iya cewa suratul mursalat tana daidai haka da ake cewa ana so ka a dinga akhara sahur kenan Allah ce maka Allah sai alkhairi wannan sura suratul mursalat sura ce makkiya mawdu'in da take bayani akan ta kamar mawdu sauran surori na makka tana bayani ne akan al'amari na aqida kuma da al'amari na ranar lahira da imani da ta da mutane bayan mutuwa sannan kuma da sakamako na mutane ba ranar tashin kiyama wannan sura Allah ya fara ta ya bude ta da rantsuwa a ayoyi guda biyar in faru abinda yayi ƙarfin hujja ayoyin biyun farko rantsuwa ne Allah madaukakin sarki yayi da me yake suna da da da da iska me zawwa da ƙarfi wanda take zawwa da alkhairi ko sharri ayoyi biyu uku na wanda suke biyun hari su kuma Allah ya yi rantsuwa da mala'iku masu zowa da wahayi masu zowa da ruwa masu zowa da al'amurka na cigaban duniya da alkhairi duniya sai Allah ya yi rantsuwa da waɗannan ababen guda biyar akan cewa tabbas alkiyama su kansu wannan shine maudu'i na fari kidan da wannan surar ta fara tun daga walmursalati urfa har zuwa inna ma tu'aduna lawaqi' sai wannan ayar ta ci gaba da bayanin akan cewa alkiyama za ta zo ga siffofin alkiyama ga yanda take Allah maɗaukin sarki ya yi bayani akan cewa tauraru za su gamto ba su da haske an buce haskensu sama ya ta tsatsage dutsi za a rididdigar da shi har zuwa ƙarshen bayani akan cewa wannan wunin da abun yawaru shine yau mai fasa sai kuma wannan surar ta ci gaba take bayani akan dalilai na kudurar Allah maɗaukakin sarki akan cewa lalle tabbas zai mai da ɗan adam cikin rayuwa kamar yadda ya halicce shi shi ya halicce shi daga ruwa wanda yake mahin wulaƙantacce sannan kuma yana da iko da kudura akan ya mai da shi cikin halitta Allah ya bayani akan haka ya tabbatar ya tsaidar da hujjojin da suke nata lalle Allah na da kudura akan mai da ɗan adam da halittu gaba kiɗe mai da su zuwa ga rayuwa domin su ta yi tsaya a gaban su ranar tashar kiyama sai kuma wannan aya ta yi wannan sura ta yi bayani akan makoman mujrimai makomar kafirai azzalimai batattu makomarsu ita ce wutar jahannama Allah ya bayani akan yanda za su kasance a wutar jahannama kan cewa babu wata inuwa inuwa ta azaba subhanallah kuma Allah ya siffanta wutar jahannama da siffofi guda biyu fartsatsinta shine kamar katin gida na mulki na sarauta girman shi da fartsatsin wutar jahannama sannan kuma lo baka ce lit da ita da fartsatsin nata yanda kasan bakaken da yake wasu na raƙon wanda ita ce wutar jahannama Allah ya bayani a kanta sai kuma surar da ta ci gaba bayan ta yi bayani akan mujirmai ko sai ta yi bayani a kan makomar mummune na gari na kwarai da al'abin da allah maɗaukin sarki ta na damar sun ni'ima shi ne inda mutaƙi na fi zilali wa uyun wa fawaki hamin ma ya shi taunu zuwa ƙarshen abin da aka yi bayani sai wannan sura kuma hannu ta rihe da bayani na rakon azaba a kan masu ƙaryata Allah madaukakin sarki wanda wailun lil mukazzibin da aka maimaita shi a wannan sura sau goma kowane wuri yana da ma'ana da yake izafa yake karawa Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa su kafirai su ci su more a wannan duniya dan lokaci ne makomar su ita ce da wata jahannama wannan kenan shine abinda wannan surar ta rufe wannan surar da akwai hadisai guda biyu wanda suka zo suna da alaka da wannan surar hadisi na fari bayanin lokacin sabko da wannan sura abdullahi bin mas'ud kawai da yake cikin sahih bukhari da sahih muslim abdullahi bin mas'ud yake cewa wani lokaci muna zaune tare da annabi muhammad sallallahu fi garin bimina a cikin wani kogo amina iz nazalat alaihi wal mursalat suratul mursalat sai ta sabko ma manzon Allah sallallahu alaihi wa innahu la yatluha lokacin da aka sabko manzon Allah yana karanta ta wa inni la atalaqaha min fihi yana karanta ta ina bin shi ni ma ina karantawa daga bakin shi wa inna fahu la ratadun biha bakin shi ya danyata da miyau na karanta ta iz wasabat hayyatu kai tsaye yana cikin karanta ta yi wata mucijiya ta hutu faƙalin nabi sassarai mazala ya ce uktuluha ku kashe ta wanda ke zata kinan ana kashe muciji amma kuma mazala ya shirya da kayan ka kashe shi ka yi mishi gargaɗi kenan in me yake wasu na mutumin kirki ne aljani ne zai bari an ya ki bari to ka kashe ba a kashe miciji kai tsaye ka yi mishi gargaɗi tukwana ya ka kashe mazala ya ce kuluha lokacin da aka je za a kashe ta duka aka mai yake sahabbai suka mai yake za a kashe ta sai ta gudu sai mazala ya ce wukiyat sharrakum kama wuqitum sharra mazala ce an kare ta da sharrinku kashe ta da zaku sannan kuma hallo kamar yadda kuma an kare an kare ku da sharrinta idan kaga wannan shine qissa ta sabko da wannan sura wanda yana cikin mutafaqo na ne wannan hadisin yana cikin sahih bukhari da muslim hadisi na biyu hadisi ne yana bada bayanin cewa yana daga cikin qira'an manzon Allah ta karshe wannan sura a sallata magariba wani lokaci abdullahi bin abbas yana karanta wannan surar da akwai ummu fadl mamashi matar baban shi mata al'abbas amin mazala saba kai tsaye ta ji shi yana karanta wannan sura yana karanta wal mursalat urfa yana karanta ta faqalat ya take cewa ya bunayya ya kai dan dana zakartani bi qira'atika hadhihi as-sura tabbas karatun da kake ma wannan sura ka tuna mini manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama innaha la akhiru ma sami'tuhu sallallahu alaihi wa sallam yaqra'u biha fil maghrib lalle tabbas ita ce karshen sura da naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karanta ta a sallar maghrib yan kaga ana iya karanta sura irin wal mursalat a sallah ta magariba amma kuma manzo Allah ya shirye da liman dai ya lura da ad-da'if wa zal haja yawa dan ka aje a tsawon take dan dai ana iya karantawa in dama ta samu amma kuma mutum ya lura da ad-da'if wa zal haja yanzu mutane ba su riya musu yawa yawan warware iska ta yi musu yawa masu hawan jini da yawa masu cuta ta kumburar ƙawa da yawa masu hajijiya da yawa masu ƙarancin jini da yawa kenan liman ya dinga lura da haka aje wata ran mamun nashi ya ta tura su kiyama ko kuma hallaka da sauransu kenan liman an wajibta mishi lura da haka wannan hadisi shi ma dai hadisi ne wanda yake muttafaqun alaihi wannan shine dai abin da ya yassara a bidaya ta wannan da yake suna sura ko kuma bayyana dai wannan sura Allah taimaka Allah sai alkhairi sai alarma ya karanto mana ayoyi shiddan fari insha Allah
bismillahirrahmanirrahim والمرسلات عرفا فالآصفات أصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع نعم بسم الله الرحمن الرحيم الله مؤكد سركي كتاب والمرسلات عرفا إنا رنسوا da iskar da ake turo ta urfan shashanta yana bin shashi al-mursalat jam'i ne na al-mursalatu ita ce sifa ce ta ar-rihul mursila urfan kalma ta urfan mutatabi'atan urfan shine tana junanta yana bin juna abu har ya zanto sananne ne in abu junan shi yana bin juna yana zantowa maharufan kenan urfan ay mutatabi'atan shine malamai zaka suna cewa ka urfi al-faras kamar gezar gashi ta wuya na doki junan shi yana bin juna ɗaya kan ɗaya ɗaya kan ɗaya to haka Allah ya yi rasuwa da iskar da take zauwa junanta yana bin juna wanda ke rasuwa ta fara ke wasu malamai suka ce la wal mursalati urfa Allah ya yi rasuwa da mala'iku wanda ake aiko su junansu yana bin juna wajen zartar da umarnin Allah kina kaga tafsiri biyu ne amma abin da yayi karhin dalili a wannan ayar ta fari shine rantsuwa ne da iska fal'asifati asfa Allah maɗauki sarki ce ina rantsuwa da iskar da take zuwa da tsanani asfan tsanantawa wajen zuwa da ƙarfi ta yadda in ta zo duk wani abin da ta tarda sai ta rijigar da shi bishiya ce gini ne ta zubda a halittu ne ta karkaɗe su ita ce al'asifa iska ta azaba Allah ya yi rantsuwa da ita idan ka iya cewa ita ma wannan da iska ake ne wasu kuma malamai suka fassara la mala'iku ne fal'asifati asfa Allah ya yi rantsuwa da mala'iku wanda ke da tsanani wajen zartar da umarnin Allah in za su amshi ran kafiri za su finciko shi in an aike su narka su isar da azaba za su yi da ƙarfi da tsanani amma kuma abin da ya karin dalili wannan ayoyin guda biyu iska ce in mun lura wal mursalati urfa sai aka zo da fa'o ba zo da wawon ba wanda zai nuna ta da fal'afifati da walmursalati abu ɗaya shi ne iska ake nufi sannan kuma gurin mala'iku kuma wannan shira ce da shira falfarika ta fa'o ha falmulkiya ce kaga abu ɗaya ne dukansu mala'iku ne shi yasa malamai suka rajjaha cewa lallai tabbas a nan kawar su ibn kasir da sauran malamai akan cewa lalle tabbas a nan gurin ayoyin biyun ware ana nemin rantsuwa da iska ayoyin uku wanda suke zawa na rantsuwan ana nemin da malaliku kenan wannan shi ne karhin dalili kenan wal mursalati urfa Allah na rantsuwa da iska wadda take zawa junanta na bin juna wadda take zuwa da alkhairi kenan shi yasa malamai suke ta nan wal mursalati wal mursalati urfa iskar da take zauwa da alkhairi mai daɗi wanda bayi ke amfanuwa da ita suke amfanuwa da iska mai daɗi fallahasu fati asfa iska ta narkon azaba mai tsanani wanda an kasan da kasan cewa azaba ce sai kina Allah ya rantsuwa da su dukkanin su dai halitta Allah ce Allah maɗaukin sarki ta harin ta ni'ima Allah yana ni'imtar da bayi da ita ta azabar kuma Allah yana azabtar da bayin da suka saba mishi da ita Allah taimaka kuma iska lalle tana da amfani ga dan adam shi yasa Allah madaukakin sarki yayi da yake suna yayin rantsuwa da ita kuma dama Allah madaukakin sarki na da haƙƙi ya rantsuwa da abin da yaso daga cikin halittun shi amma halittun Allah bai halitta ba su yi rantsuwa sai da shi kadai da shi zatin shi ko da sunan shi ko da sifa daga cikin sifofin shi من كان حالفا فليحلف بالله وان غير رسوا رسوا ده الله من حلف بغير الله فقد اشرك وان غير رسوا ده وانا الله يا شركا kidan kaga rantsuwa da Allah kadai ake Allah madaukin sarki yake cewa a cikin suratul araf wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmatihi kidan kaga da akwai da yake suna iska da yake zuwa da bishara ta rahma ita ce akai rantsuwa da ita aya ta fari aya ta biyu kuma iska ta azaba sai Allah madaukin sarki yace wannashirati nashra ina rantsuwa da mala'ikun da suke yada alkhairi daga ciki ruwa nashran yadawa da akwai mala'ikun da Allah mawakin sarki ya wakkala su aikin su lura da ruwa in za a yi ruwa a gari kaza a yanki kaza su za su kada iska iskar ta kada wannan girgijen ya je ya zuba ruwa a wannan gurin can za a yi ruwa kaza za a yi ruwa da akwai mala'ikun da Allah ya wakilta su kamar yadda akwai mala'ikun da Allah ya wakilta su akan wahayi wasu kuma Allah ya wakilta su akan amsar rai wasu kuma Allah ya wakilta su akan gadin wutar jahannama da sauran kowane mala'ika da aike shi kuma in Allah ya umarce su la ya'suna Allah ma amara ma yaf'aluna ma yu'maru suna zartar da umarnin Allah to nan daga ciki mala'ikun da aka wakilta su da yaɗa al'amurka na abinda Allah maɗaukin sarki umarni daga ciki shine lura da ruwa wannan shira ta nashira Allah maɗaukin sarki na rantsuwa da mala'ikun da suke tura girgije ya yaɗa ruwa ya zub da ruwa wadda nashiran nan ta akidi ne da masdar an ciro shi ne daga abin da aka yi rantsuwa a kan shi kenan nashiran ta akidi ne kamar fal'asifa ta asfan asfan ta akidi ne da masdar sai Allah maɗauki sarki ya ce wa nashirati nashira sai Allah maɗauki sarki ya ce falfariqati farqa Allah maɗaukin sarki ya yi rantsuwa da mala'ikun da suke rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya su iso da wahayi su zo da wahayi wahayin da zai rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya Allah ya umarce su su je su hallakar da wasu al'umma ta yadda za a gane gaskiya a gane ƙarya Allah ya umarce su su zo da wata wani al'amari wanda zai rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya to su ne alfariƙan wanda suke rarraba tsakanin ƙarya da gaskiya a gane ta farkan rarrabawa kenan farkan ta'akidi ne da abin da aka yi rantsuwa kan shi falmulkiyati zikira kuma allah ɗauke sarki yana rantsuwa da mala'ikun da suke isar da wa'ayi zuwa ga annabawan shi almulkiyat mala'iku waɗanda suke isar da wahayi zuwa ga annabawan shi zikiran suke isar da zikiri na wahayi na ambatan Allah uzran aw nuzra sifa ta wannan wahayin da suke yi uzran wani wahayin ya zo dan ya tsaida maka hujja ya yanke maka hamzari ya yanke maka ruwa aw nuzran ko kuma wani wa'azin ya zo dan ya maka gargada kenan zikiran ɗin nan da mala'iku suke isarwa na wahayi zuwa ga annabawa kala biyu uzran wani wahayin ya zo don ya yanke maka hanzari ya tsaida maka hujja ya yanke maka uzuri ka riga ka sani in gaba ne ba ka da wani uzuri aunuzran ko kuma gargaɗi wani wa'azi ya gargaɗa ka in kai kaza da akwai kaza in kai kaza da akwai kaza idan wannan su ne dai mai yake da suna mala'ikun da Allah maɗaukin sarki rantsuwa da su wasu malamai suka ce la wannan shira ce na shira rantsuwa ce Allah maɗaukin sarki ya yi da iska amma abin da ya karin da yin mala'iku ake nufi a gudu kamar yadda zai bayani ya riga ya gabata kenan almursalati sai mu yi dan ishara akan abin da ya shafi bangaren lugha almursalati an ciro shi ne daga irsal arsala yursilu irsalan almursil almursala المرسل شيني اسم المفعول المرسل اسم اسم الفاعل الرسول شي ما دي دان ايكي da sauransu urfan al-urf abin da yake ma'rufan al-urf ma kana ma'rufan abin da yake sananne kenan kasancewar shi sananne ne shi yasa ya kasance yana bin juna da juna al-asifat al-asf shine abu yazo da ƙarhi da tsanani al'asfu abu ya zo da ƙarfi da tsanani shi ne al'asfu in aka ce a hastuhu bil'asfi na rike shi da ƙarfi da tsanani ka kuma zo in mutum aka da yake suna asafatin rihu iska ta zo da ƙarfi wannan shi ne abin da shafi ɓangaren loha annashira minan nashir ne nashara yan shiru nashira ya haɗa abu wadda daga ci zaka ji ta nasharatul akhbar aw nasharatul akhbar ya da labari ko Allah ya taimaka al fariqat al fariqat farraqa mufarriqu al fariqat sifa ce kidan sai kuma al mulkiyat ilqa daga ilqa'i ne alqa khutbatan alqa muhadara yulqi khutba kenan mai yin ilka ya sa mul almulki almulki mai yin ilka din mai isar da abu wada almulka alaihi wanda ake isar mashi zikiran azzikir shine ambato aga ma'ruf ne wannan kalma ta zikir udran al'udhr shi ma yana daga cikin abu wanda yake ma'ruf Hausa ma dai da shi take amfani uzuri واضح عذرا او نذرا او النذر شي ما دي معروف ne shine gargadi واضح Allah ya taimaka Allah sai alkhairi to rantsuwa da aka yi da wa'annan ababan guda biyar akan me aka yi rantsuwa waye waye al-muqsim al-muqsim Allah ne ya rantsuwa ko al-muqsamu bihi abinda aka yi rantsuwa da shi ababan nan guda biyar ko al-muqsamu alaihi akan me aka yi rantsuwa shine Allah mawake sarki yace inna ma tu'aduna lawaqi lalle tabbas wallahi abinda aka yi muku alƙawari lawaqi'un zai tabbata zai zo alqiyama ke abinda aka yi muku alƙawarin zuwan shi alqiyama tabbas za ta zo inna ma tu'aduna lalle tabbas abinda aka yi muku alƙawarin kenan nan khitabi ne ake da kafirai da mutanen banza akan cewa wanda suke inkarin alkiyama ba ta zuwa Allah ya ce tabbas abinda aka yi muku alƙawari na narkon azaba na zuwan alkiyama wallahi la waqi'un zai afku la mahala babu makawa babu abin da yake ya hana shi dawa kaga har rantsuwa akai akan tabbacin cewa lalle alkiyama sai ta zo da akwai gurare da dama inda Allah ɗauke sarki ya rantsuwa akan cewa lallai tabbas alkiyama za ta zo Allah ɗauke sarki ke cewa za'ama lazina kafaru ala yi masu fadl
زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتم هذا قل بلى kafirai sun riya za'amal ladina kafaru alayhi wa su zuriya cewa ba a tada su bayan alkiyama suka ce bayyayuwa kashi ya riddige mu zama kasa kuma a ce za a maida mu suka ce a hankali baya dauka qul bala manzo Allah mauki sai ke ce manzo Allah ce musu tabbas alkiyama ya ta zo wa rabbi na rantsi da ubangiji na alkiyama sai ta zo to tabbas zuwa alkiyama babu shakka akan shi alkiyama sai ta zo shi sa imani da cewa lalle alkiyama za ta zo na ƙara maka ka ji tsoron Allah ka bar saba ma Allah ka bar zalunci mafi yawan mutanen da suke afkuwa cikin zalunci da saban Allah ana samun karancin imani da zuwa alkiyama gare su haka ji wani a cewa ba ni in mun je can na baka kamar bai ma imanin cewa ba ya yi zalunci ya ce da kun kaji mutum yana cewa da kunyar duniya wanda da da makamanta haka Allah ke wannan kenan shine an tabbatar da cewa lallai alkiyama za ta zo sai kuma za a haɗi me zai faru a lokacin tashin alkiyama fadda
فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين الله ما أكين سركيتي تبس القيامة إنما توعدون أبند أكي مكو القولي na zuwan alkiyama lawaki'un zai afko alkiyama sai ta zo sai Allah maɗauki sarki ya bayyana yaya alkiyama za ta kasance me zai faru lokacin zuwanta Allah maɗauki sarki ce fa'izan nujumu tumisat a yayin da alkiyama za ta zo za ka ga tauraro tumisat an shahi haskensu a tamsu shahi hasken abu daga ciki shi ne imam al'akadar yake cewa wa tamsul basira shahewar basira Allah karba da shahewar basira Allah duk mutumin da basirin shi ta zanto musa ce Allah ke kinan fa'izan nujumu tomisat a yayin da taurari da hasken da nasu za a fitar da haskensu a shaye haskensu a wata aya Allah maɗauki sarki sai ya bayyana a suwata takwir wa idan nujumun kadarat tauraro za su samu inkidari haskensu ya gurɓace a cikin suratul fitar ya Allah ce wa idal kawakibun tasarat tauraro hasken su zai buce su wawwadi su lalace hasken su ta yi to shine ya kuma Allah ba ki sake ce fa idan nujum tumisat an nujum jam'i ne na an najm wadah ko kuma an najm wadah ma'ruf ne tauraro ke tumisat at-tamsu bayani ya riga gabata shine buce hasken abu shahi abu واضح فطمسنا أعينهم أكشاهد إذا ناس واضح كان سورة ياسين كو وإذا السماء فرجت كما هل أولا لوكتن غا أبن ذي أبكو غمد سما شيني آيين دا سما زاء فبو يتتتتاك فرجت ال... فرجت تشققت السماء سما ذات تتتاك Allah maɗauki suke wa'iza sama'u furjat a yayin da sama za a tsatsaga ta ta tsatsage a samu yani furush a samu tashakkukat a sama ta tsatsage domin yau matu baddal al'adu zairar aduwar samawa za a canza ƙasa ta zamto ba wadda muka sani ba za a canza sama ta zamto ba wadda muka sani يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب ذا أتتر يسمع اللم كي تكملين دا أكي اللم كي بالتالي هو تكرر وانا شيء أبو غير فاروق السماء الله تيمك سوكما دوا سوها يا الله ما أكي سركي وإذا الجبال نصفت أيا يند ذاك غا دور وطئي أن نددقر دا سوسن زمان قراء من شيء annasu a radaddagar da abu ya zamto kamar kura a ya cikin alamauki sarki kita wa ya sa'alunaka anil jibali faƙul faddal wa ya sa'alunaka anil jibali faƙul yansifu ha rabbi nasfa فيزرها قاء صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا الله ما أكن سركي كتاب ويسألونك عن الجبال أسورة طهاكو أسنا تنبيك جمدا دول وصوليا يا ذات كسنتي فقل ينسفها ربي نسفا كتير مسو الله ما أكن سركي زي ردد جر دوا سو ردد جوا زمتو قراء من شاكوا قراء من شاكوا سيتا زمتو قطع فيذرها قاع صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا sai kasa ta zamto da yake a meke kamar yadda ake meke shimhuda la tara fiha wajen wada'amta babu tudu babu gangar babu kwane-kwane babu lankwasa-lankwasa saboda dole wasu ne damar suka yi wannan tudu-tudu da lankwasa-lankwasa kinan wannan haka ne zai faru game da kasa da dole wasu a wata aya allah ma'aukin sarki ke ci a cikin surat kahf ويوم نسير الجبال وترى الأرض ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم za أحدا a tafiyar da duwar wasu bayan an rududdugar da su za a tafiyar da su sai ka ga ƙasa barizatan tana leƙe a bayyane babu nan kusa tukinan kaga haka zai faru game da duwar wasu a yayin da alkiyama ta zo shi ne allah maɗauki sarki ce wa izal jibalu nusifat aljibal jam'u ne na aljabal aljabal dutse amma muna a nan hausa komai dutse muke cewa babban dutse irin dutsen kamfani dutsen eh, birni dutse na mai kyau da suna eh, na barayu da sauransu amma ba irin dutse ba na jiwa da sauransu ba da dutse na jira- jiwa hijara ko hasa ko makamanta haka idan kaga larabci da bambanci amma a hausa kowanne dutse ne. dutse dan mitsitsi da zaka je hi eh, za ka sa a danko dutse ake ce mishi ƙato wanda za ka iya ajiye a kowar gida a zauna a kan shi dutse ne babban gumi mai dai dutse ne ake ce mishi amma a larabci kowane da bambanci da akwai aljabar shi ne kato ɗin wannan na kwamfani sannan kuma hannu da akwai da yake suna alhijara wadda babba ce irin wanda ana iya zama yan ƙananu irin na nan da ya mera hanko da akwai kuma hannu da yake da suna hasa na jiwa wadda wanda ake da su ake yi jiwa na aikin hajji wanda bahaushe ke ce musu jiwan shekan wadda shi ne kenan aljibal nusifat an nasu shi ne mai yake suna rigiddigar da abu ko bayan ya riga gabata wa izar rusulu ukutar game da manzanni kuma wanda aka aiko su zuwa ga bayi a wannan lokacin za a haɗa su a tada su gaban allah haukin sarki nan ne lokacinsu wa izar rusulu ukutar a yayin da manzanni aka haɗa su domin lokacin da aka musu alkawari na haɗawa Allah maɗauki sarki zai haɗa manzanni a yi hukunci tsakanin kowane manzo kowane annabi da shi da al'ummar shi ya isar da saƙo sun ƙaryata ga sakamakonsu waɗanda suka bi annabawa ga sakamakonsu kowane za a bayyana lonan ne lokacin alkawalin da aka yi wa manzanni shine wa izar rusulu uqitat a yayin da manzanni aka hada su kawai da Allah maɗaukin sarki bayana a cikin suratul ma'ida yau mai jima Allahu rusula sai ya kulu ma za a ujibtum ranar da Allah maɗaukin sarki zai hada manzanni sai ya ce da kuka isar ne aka amsa muku kowane annabi ya yi shaida akan ya isar ga masu wasu kin yi imani wasu sun karyata har wannan al'umman ba ita kuma wannan al'umma an sanya ta na farko ita za ta yi shaida akan sauran al'ummu shi yasa aka ba mu labarinsu a cikin alƙur'ani mu za mu yi shaida ga wanda suka annabi musa ya yi da'awa wasu sun bi shi wasu sun karyata haka kowane annabi wa ka zalika da an dakon ummata wasu ɗan ta kuni shuhada a alan nas wannan al'umma za ta zato mai shaida a kan sauran al'ummu sannan kuma lura kula rasu da alaikum shaida mu kuma annabi muhammad sassa mai yi shaida a kan mu shi sama zala ya ce kullum ummati ya da kula janna illa man aba dukkan al'umma ta su ce allah sai wanda ya kiya yayin sahabai suka ce waye ne kiya kuma zalla ce wanda ya mun biyayya dan aljanna ne kina wanda ya mun zalla biyayya manzala zai shirya cewa lalle ya bi shi ya shiga aljanna wanda kuma ya saba wa manzala san sama ya kiba manzala biyayya shi ma dai hujja za ta riga ta tabbata haka kina za a tada hada manzanni kowanne manzo a yi tabbatar da shida akan shi Allah maɗauki sarki ke cewa a cikin suratul zumar وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد وهم لا يظلمون الله ما أكيد سيكي كتوى قصى وأشرقت الأرض بنور ربها رانا تشعر قيامة قصى ذات يحكي دهتم وبنجنتا ووضع الكتاب زأزو للتافي نأي كم باي وجيء بالنبيين زأزو لأنباوة دومن أي hukunci tsakanin kowane annabi da al'ummar shi wa shuhada da kuma masu shaida annabi kowane annabi ya yi shaida akan al'ummar shi sannan kuma a shaida wanda mai kyau suna al'ummar mazala sun shaida a kan sauran al'ummar da suka gabata sannan kuma mazala ya shaida a kan wannan al'umma duka za a zo da shaidu wa kudi ya bayyana za a yi hukunci tsakanin bayi wa wani lafi wa wani allah ya shi ba a zalunta bayi wadda sannan kuma allah ba ɗaukin sarki kita a cikin surata ibrahim wala ta hasaban na allaha mukhlifa wa'adihi rusula inna allaha azizun tikama kada ka yi tunanin cewa allah zai saba alkawarin da yawa manzanni Allah zai saka musu baya saka musu tabbas ya cika kina wannan shine da alkawarin da aka bayyana wa izar rusulu uqitat katina lokacin da za a cika ma manzanni lokacin da aka sa musu na zuwa da su da hukunci tsakanin su za a hada manzanni gaba kiɗe kowane manzo da al'umma shi shine wa izar rusulu uqitat kin ay ju'ila lirrusuli waqtun wa ajlun wa tamma tanfiduhu fi zalika yau manzanni za a sanya musu lokaci wanda za a cika wannan lokacin a wannan wuni na tashin alkiyama imam tabari yake cewa wa idza rusul uqitat imam tabari yake cewa ujjilat li ijtima'i li waqtiha yawm alqiyama za an sanya mata lokaci na da yake da suna na haduwa ranar tashin alkiyama mujahid yake cewa آه، وإذا الرسل أقتت هو الوقت الذي يحضرون فيه للشهادة على أممهم لوكة دراء حضر تودا منزلي دومون سشيدا أكن الأموس وانا كان شيدا لوكة دا وإذا الرسل أقتت منزلي ذا أحداثو دومون لوكة دا أكن مسأل القول نهر أوا في da wani zai zai magana nan da aka waɗi za a haɗa manzanni a wannan lokacin kayan ɗaukar shi ba mai mahimmanci ba ne ba sai Allah maɗaukin sarki zai bayyana maka mahimmancin haɗa su a wannan lokacin shi da Allah maɗaukin sarki ce ni ayi yawan bukina ka yi mamaki a wani wuni ne aka sanya musu wannan lokacin aka jinkirta har zuwa wannan lokacin me yasa Allah bai yi batun a nan doron duniya imamaki me yasa aka kebance a ranar lahira a ranar alkiyama aka sanya wannan lokacin nasu da lokacin hada su wannan manzanni li ayyi yawmin istifham ne li ta'zim wa tafkhim haka malaman balaga suke cewa tambaya ce aka yi domin a girmama wannan wuni wannan haduwar tasu domin a girmama wannan lokacin da aka sanya musu al istifham li ta'zim wa tafkhim haka malaman suka ce والتعجيب من من الامر كلام امامك كلمه sauraro لاي يوم كما والمني ne wannan mai daraja mai mutunci wani da za a hada dukkanin halittu wanda aka sanya wa mutane sai Allah madaukakin sarki ya bada amsa liyawmul fasl amsa domin tabbatarwa shine yawmul fasl ranar alqalanci da babu kamar shi ranar da Allah zai hukunci tsakanin bayi gabaki daya الفصل بين العباد والخلائق أرربي أي القالنتي أي هكنت تكالن باي هكنت آدلتي وندا سكا سابا مع الله سكا إليه مقوم سوتتي كافرين مشركي كذا وندا كما سكا زمان زني سكا إيمان سكا أيكي نظر قرأي إيكي مقوم سأجنة نعم شيني يوم الفصل رانا ساكمكو yau mai kumun nasu ne rabbil alamin ranar da mutane za su tsaya gaban ubangiji Allah maɗaukakin sarki kowa ya tsaya Allah taimaka Allah ba mu guziri na isawa wannan wani lallami lafiya ya rabbi ya ubangiji sai Allah maɗaukakin sarki ce zai ƙara girmama al'amarin wannan wa ma azara kama yau mai fasa wannan wani me ya sanar da kai girman shi da darajar shi wa ma adara kama yawon fasl me ya sanar da kai girman wannan wani da darajar shi da mahimmancin shi wannan ma istifhami ne tambaya ce littazimi wa tafkhim tambaya ce domin a girmama wannan wani sannan kuma a kabrara shi a kwakwalwarka wani ne mai girman gaske wa ma adara ka ma yawon fasl me ya sanar da kai menene wannan wunin ranar ranar wannan sakamakon sai allah ma'aukin sarki ya ce wailun yawma izin lil mukazzibin a wannan wunin kwaro da narkon azaba ya tabbata ga masu karyatawa wannan ayar wailun yawma izin lil mukazzibin allah ya maimaita ta a wannan sura sau goma a kowane guri ma'anarta tana ayoyin da suka gabata duk gurin da kaga ana maimaita aya kamar a suratul rahman huriyayya ala yarzu kuma tukazziban kowace tana daukan ma'ana mushtaraka kuma hazo tana daukan ma'ana izafiya mustaqilla da ita ma'ana mushtaraka ma'ana su daya wani yau mai zai mukazzimi kwaran azaba ya tabbata ga masu karyata ma'ana ce mushtaraka dukkanin ayoyin da suka zo guda goma na haka suke bada wanda akwai kuma ma'ana idafiyya mustaqilla ma'anar da ta ƙara badawa ta yi idafa ta ke ɓanda da shi shi ne haka koma awon da suka gabata a ranar sakamakon wannan a ranar da za a haɗa manzanni to wanda suka karyata da wa'innan manzannin in an yi sakamako kwarin azaba da narkon azaba ya tabbata a gare su wai malamai suka ce kwarin azaba da narkon azaba shine wai wani waji ne wani bugire ne wani kwazazzabe ne a cikin wutar jihannama ita ma kanta wuta za jihannama addu'a take Allah ya tsare ta da shi ita ma kanta azabtuwa take da shi an bude shi ina lillahi wa inna ilaihi wasu malamai suka ce la kwari ne kwazazzabe ne wanda kafirai in an sa su ciki an azabtar da su ruwan mugunya da ruwan ciwo na kuna a nan yake tattaruwa shi ma kan shi wuta ce wannan ruwan ga wari ga bakin gani kuma nan ake sa su ina da ina shi shi yasa a cikin wuta da akwai nau'i'ika da alwa na azaba Allah ka tsare mu Allah ka yi wani yau mai tilil mukazzibin kenan halaku wa damaru ya tabbata a wannan wunin yau mai idin a wannan wunin da ya riga ya gabata ke ne yau mai fasu lil mukazzibin ga masu karyata da ranar sakamako ga masu karyata da alkiyama ga mushrikai ga kafirai wanda suka iya imani shi yasa malamai suke cewa التكذيب رأس كل خطيئة وكما التكذيب رأس الكفر قريتاوا شيني أصلا كافرتي شيني دورا كان كافرتي كافر يا زما كافر إذن يا قريتا يا قريتا دا لا تشهر قيامة يا قريتا دا القرآن يا قريتا منزل الله يا قريتا الله شيسا كياي وجن قريتا وانا أو كتي بن يلوي كذا don kawai kaje ka shiga kurkun wani malami na falsafa ya maka wankin kwakwalwa ya ka maka wasu matsaloli ya rutsa ma kwakwalwa kawai ka ce ka ban yarda ba da wai a cikin ramin kabari ɗan mai tsitsin nan wai a ce mala'iku guda biyu su shiga suna azaban mutum a ce aikin mutum zai raka shi wannan ɗan mai tsitsin a ce mala'ika ya shiga hada wata guduma hada wata kaza ko kuma wai a ce mutane za su bi kan siraɗi ɗan mai tsitsi kamar gashi su bi su wuce dukkanin al'umman nan banyar rawa da dama haka za a ga mutane suna yi don kawai kakarar ta falsafa shi yasa ilimi duk wani ilimi wanda za a karanta kada ka yarda ya zamto ba ilimin da zai kara maka tsoron Allah ba ko mun kafircin da ke kai a wannan ilimin ka yi amfani da shi ka jawo shi ka karkata akalan shi yadda zai amfani kai amfani su kafircin da ke ciki da sabon allah da ke ciki bar shi kada ka yi hukuni da shi wallahi da akwai mutumin da falsafa ta kai shi inda yana ganin cewa kawai wannan abin da ake na ibada salloli wahala ce ake aikin banza ce ake shi yasa ga bayya sallah abin da ya ga dama yake shi wani kwakwalwar shi ta kai inda gani yake aikin banza kawai ake wahala ta ake sha lalibe ne ake haka za ga suna kowa wai lalibe ne ake shi yasa wallahi Allah maɗauki sarki ce ikra wa rabbuka zakar ka yi karatu amma a halin kana girmama ubangiji ka bismillahir rahmanir rahim اقرأ باسم ربك
اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ محل شاهد اقرأ وربك الأكرم الله كتاب كي كراتو كان من جمع وبجيجنك duk karatun da za ka yi na addinin musulunci dama alhamdulillah zai sa maka tsoron Allah ne in ka bai sa maka tsoron Allah ba ka yi shi ba don Allah ba ko kuma ka yi a gurin malamin da bai da tsoron Allah yana ma aya kucin kucin da makamanta haka ilimi kuma na duniya ilimi ga zabin ɗin shi ilimin da zai kai ka girmama Allah likitanci ne ka kai wata matsala ka dinga cewa alhamdulillah ka dinga sanin girman Allah ta hanyar shi ilimin noma ne ilimi ne na mai yake da suna na kirkire na ma'adanai sai ka ga cewa Allah ya ajiye ma ɗan adam arzikin da za su amfana da shi na beturan da sauransu ka ƙara girmama Allah kuma an bayyana a cikin alkur'an da makamantan haka ikra mutlakan wa rabbukal akram ikratu amma kana mai girmama wani duk karatun da baya kai ka zuwa girmama Allah wallahi aikin banza ne wannan shine zabi Allah ya taimaka Allah sai alkhairi sai kuma ayoyi na gaba malai a karanta mu
alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين na'am Allah madaukakin sarki bayan yayi bayani akan ranar tashin kiyama sai Allah madaukakin sarki yace shukran jazakumullahu khairan sai Allah madaukakin sarki yace alam nuhlikil awwalin shin ba mu bane ba muka halakar da mutanen fari al-awwalina mutanen fari ba mu muka halakar da su ba saboda sun karyata manzanninsu mutanen annabi nuh da mutanen annabi ibrahim wa'inda suka karyata shi da mutanen annabi lut da mutanen annabi annabi musa annabi isa duk wa'inda suka karyata manzanni ba mu muka halaka su ba ad samud ba mu bane muka halaka su tabbas istifhami ne takriri karrarawa ce ake tabbatarwa ce ake tabbas Allah ya halakar da mutanen da suka karyata annabawa a cikin mutanen wari al'awwalina waɗanda suke kashin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa nutbi'uhum al-akharin sannan kuma muka bi su muka bi bayan su da halaka na bayan su sune wanda suka rayu da tare da manzo Allah a Badar mushrikai ga sunan da an an an an me yake suna an an halaka su da su malama suka ce la alam nuhlikil awwalin mutanen da aka aiko su kafin zuwa annabi Musa ba mu ka halaka su ba sun manuci bi umar akharin sannan muka halaka waɗanda suke bayan zuwa annabi musa kamar mutanen fir'auna da makamantansu ka zalika na fa'alin bilmijin hawa kuma wannan al'umma kafirai da mashirkai na wannan al'umma wanda suke hoto na hudu da manzan Allah haka za mu aikata a gare ku yadda muka wa mutanen wani ka'ida haka kenan wannan shi ne wasu malamai suka ce la alam nuhlikil awwalin mutanen da suke kayan zawwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa nutbi'uhum al-akhirin sannan aka halakar da waɗanda suke a kafirai na wannan al'umma sannan kazalika naf'alu bil mujrimin haka muke aikatawa dukkanin mutanen banza mujrimai al-mujrim shine mai aikin banza mai yin banna mai hutu na hutu da Allah mai wanda ya karyata manzanni shine al-mujrim ya Allah maɗaukin sarki ce wailun yau mai dole mukazzibin a wannan wunan rana tashar kyama kwari da narkon azaba ya tabbata ga masu karyatawa su ne dai mujirmai wanda suke aikin banza wanda aka hallaka su a mutanen wari da kuma mutane na ƙarshe sannan kuma hallo da wanda za su yi ɓanna a nan gaba a ƙarƙashin wannan ayoyin guda uku da akwai wata fista da dama mutane suke yaɗa ta za mu haɗe ta yamma haɗi mawkif ɗin ilimi a kanta shi ne wata ƙisa ce ake cewa wasu ce a wannan zamanin ne wasu ce wani balarabin ƙauye ne a dani ya zo yin sallah sai liman ya fara karanta wannan sura shi kuma balarabin ƙauyen sunan shi mujiri sunan shi mujiri sai ya shiga tsawon hari sai liman ya karanta alam nuhulikil awwalina shin ba mu muka hallaka mutane da suke fari sai ya ga shi a sauran fari yake sai ya koma sauran fari sai limai ya karanta sun manutu bi umar akari ɗan baya sannan ya mu ta yi su ma mu hallaka su ya ce kai kai ina lillahi ina zan teku sai aka ce ka zalika na fa'alibin mujirin haka muke ba mujirai shi kuma sunan shi mujirin to wannan kista mun ji ta dai mun yi dariya wa'inda suka kirkiro ta tabbas wannan abin a hankalci a ilimance bai ya taɓa kasancewa wa'inda suka kirkiro ta sun kirkiro ta ne ba don komai ba don a haɗi a yi dariya ko amma a hankalce a ilimance wannan abin ba iya ba shi yasa bai halitta ba ka dinga amfani da alkur'ani ka kirkiro kissa wadda ba ta yiwuwa don ka sa mutane dariya ko don ka ƙara gyara majalisinka ko makamantan haka a hankalta bayyarwa ta yaya za a yi wata irin sallah ce za a yi a karanta ayan nan alamna walikil awwalina mutum ya bar sawun wari har ya dawo sawun karshe sun mani tubi umar akari ya dawo da sawun karshe ya dawo tsakiya kuma ka zalika zafi alibin mujimin duka a cikin wannan ɗan lokacin wani irin hankali ne zai ɗauka shi yasa wannan wannan kisa a hankalce bayyana ne wata kasance da dama da akwai malaman da suke kafafi aikin siya za su kawo kisa su sa dariya da sauransu wallahi da halitta ba alqur'ani ba abun wasa bane ba irin wannan kasbin bauta ce ba in zaka ba da kissa ka ba da kissar da ta tabbata a ilimi ingantacciya ko kuma kissar da ta afku a hankali kaga nan wani ko a hankalce bai yayuwa kuma a shari'ance ba halitta ba ma sallah a yi ta a haka ba halitta ba sallah a yi ta a haka da sauransu Allah kiyaye kenan kuma yin hakan ma zai iya buɗe wani ɓangare na istihza'i da alƙur'ani har a dinga sa wasu ma kenan su dinga yin irin wannan istihza'i da alƙur'ani sama shi yasa ya kamata mutum ya sawa da awashi da karatukan shi zaga Allah taimaka Allah sai alkhairi abinda muka faɗi daidai Allah sai su mizana sa ta umu abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana kenan insha Allah nan gurin za mu tsaya kenan mun tsaya me yake suna a aya ta goma sha tara ko insha Allah kenan a darasi na gaba sai mu ci gaba da izinin Allah tabaraka ta'ala da tafsirin wannan sura insha Allah Allah ya taimaka Allah san khairi abinda muka faɗi dai ko tambaya na ko tambaya a to khair insha Allah na
akwai aya cikin surat al-ahzab na ashin mikrofon ashin mikrofon na
na mai tambaya da farko yake cewa mana akwai aya cikin surat al-ahzab da yake cewa qalu rabbana inna inna Atana salatana.
wa qur'ana fa'aluna sabila yace akwai kissa akan wannan cikin da kissa wannan take
to wannan dai ban gane ba wacce isa yake nufi kinan amsa da zan ba shi ne ko ya haƙuri in Allah ya samu isa can gurin in kissa ta tabbata ma yi bayani in kuma ba ta tabbata ba ma yi bayani ko kuma ya haɗi kissa insha Allah sai mu mishi bayani akan ta insha Allah abinda Allah ya sare mu insha Allah Dukkan tana magana ne akan akwai wani shugaba da ake zawa ake yin sallah a garin su. Idan ana yin sallar to malamin yana tsawaitawa akan sallar. To kuma shi ne yanzu da ya yi ma malamin magana akan cewa ya rage ya dinga daidaitawa sallar shi idan zai yi. To shi ne shi kuma limamin da ya zo shi sai ya karanta wannan aya. Sai ya karanta ta. Da ya karanta sai limamin da ya yi cewa ana wa kubara ana fara nuna sabila. Rabbana atina atina atina ضعفين
ita ma dai na khulasatul qawl kenan ita ma dai kusan irin wannan kissa ce galiban mutane ne su dinga ɗigo wasu kissosi da makamanta haka kusan cikin irin wannan kissosin ne mutum ya yi hazar a irin wannan kissosin wa'inda a hankalce wani lokaci ba sa iya tabbata ko ma sun tabbata ka wadda akwai rishin da yake suna tahamu da alkur'ani a hanyar da aka ɗauko shi da akwai wani izgili izgili da sauransu kina wannan shine dai ɗan nasiha da zamu insha Allah a mutum ya tambaya ta muke cewa malam in mutum ya tafi likita aka ba shi maganin ciwon ido kuma yana azumi shi zai iya sakawa na ciwon ido maganin ciwon ido alkatra shine maganin da ake ɗigawa a ido ko wanda ake ɗigawa a hanci ko wanda ake ɗigawa a kunne dukkan su ba su karya azumi a abin da ya karhin dalili ba su karya azumi ba ba ba ci bane ba kai ba sha bane ba kai ko da ka ji dan dan shi a a a a me yake da suna a a makogaranka baya karya azumi amma in ka ji ba laifi bane ba ka ka karka zuciya insha Allah kenan baya karya azumi sai ki tambaya na gaba ki assalamu alaikum wa rahmatullah Alaikum.
wannan idan muka mutu za mu haɗu da ubangijin mu ido da ido tabbas ya tabbata mummune za su ga Allah ranar tashar kiyama ƙarƙashin lillazin ahsan al-husna wa ziyada wanda suka kyautata suna da al-husna aljanna wa ziyada da tsariya manzo Allah su ya fasar cewa shine ganin Allah madaukakin sarki kuma kalla innahum an rabbihim yawma idhil mahjubun a ƙarƙashin wannan aya shekara ta wuce mun yi bayani akan haka mutum yana so yana iya ƙara komawa eh, tasjili na wannan eh, ayar da muka yi tafsirin ta insha Allah na sai mai tambaya da ƙarshe ne cewa kamar ce ce ka ce ne haka suka yi da wani ba shi da lafiya yake cewa za a mishi allura sai ce mishi bayan allura matuƙar ana azumi sai ce ai idan ya an mishi allura ba za ta ƙara mishi komai ba shi ne shi Na.
ne sai tambaya a kan wannan yawa allura kala biyu ce da akwai allura da suke zama a matsayin abinci kamar serum da makamantan haka kina yi a tambayi likita allura wannan ta abinci ce a matsayin abinci take kina tana karya azumi da akwai kuma allura da ba ta abinci bace ba kamar mafi yawan allurori na rashin lafiya na masassaru da ake yi a gaba abinci bane ba kenan duk allurar da ba ta abinci bace ba ba ta karya azumi amma allurar da take zama a matsayin abinci kamar serum da makamantan allurorin da in aka wa mutum a matsayin abinci suke al'ibra al-mughdiya a wanda suke tsaya matsayin abinci wannan tana karya azumi amma allurar da ba ta abinci ba ce ba ta magani ce kawai zalla ba ta tsaya a matsayin abinci ba ta karya azumi wannan shi ne kinan maganar malamai a ƙarƙashin haka kinan wannan kuma bayanin allura tana tsaya a matsayin abinci ko ba a matsayin abinci ba ne bai an tambayi likita wadda amma dai abin da yake kusa-kusa shi ne serum wanda ake wa mutum na ruwan gishiri ko na ruwan mai yake wasu na sukari ko makamanta haka wani da abinci ne kenan wannan su suna karya azumi wannan shine dai abin da ya sara kenan na wannan amsa kuma shine maganar malamai abin da muka faɗi na wa alaikum salam shukran da bakum da
ina tambaya shi ma kan wani ne kai ne zan yi kuma na yau da asuba da sabo sana aiwa na rako kaɗan ya asibiti na rashi kullum da ya fi zo masallacin nan eh wallahi koma gida ne na yanzu koma gida ne kada ka gida na
wannan da ɗaya kenan na kada ne tabbas na nemi magani eh wanda zan yi alluran babu ya ɗaya sai kuma biya gida mm yan na bari da sahi na aika wani gida na sai sassu magani mm, kamar allura na da wannan abu tambayar da shi kenan aiwa ne allura sanin da na yi da eh a kanin yawa ake wannan allura kuma na zai shi maka kanin yauwa kenan a takaice rishin lahiya mutumin da rishin lahiya ta hana shi zuwa masallaci babu laifi ya yi sallah a- a gurin uzuri ne karɓaɓɓe a gurin shari'a rishin lahiya tana daga cikin azabin da take sabkewa mutum yin jam'i kenan wannan abin da kai shine daidai kuma shine koyarwa addinin musulunci ka koma gida kada ka tilasta wa kanka ya kazo ka- ka aje a yi babu yau kare kinan koma da kai shine sunna shine ya tabbata a ilimi kinan rangwame ne addinin musulunci yawa mutum sannan kuma ga allura ta asal ai ba ta tsaya matsayin abinci ko kinan ya mu dawo kan maganar mu ta allurar da ba ta tsaya a matsayin abinci ba ta karya mu haka allura ta mai asin ko allura ta mai yake suna mai diabetes da kuma allura ta mai masassara da makamantan haka sai mai yake suna serum ko makamantan shi wanda yake tsaya a matsayin abinci shine yake karya mai yake suna azumi Allah ya taimaka Allah sai alkhairi abin da muka faɗi daidai Allah sai cikin mizan hasan kuma abin da muka yi kuskure Allah gafarta mana insha Allah sai Allah kai mu gobe lafiya da izinin Allah tabaraka wa ta'ala shukran jazakumullahu khairan